أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna nawa ga watan ramadan sha takwas ko ga watan ramadan wata na tara hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha shida ko ga watan bakwai miladiya aihuwa isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai alfarma mai albarka shine watan Ramadan sannan kuma a cikin surat a cikin littafi mai albarka alqur'ani a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara sannan kuma mun tsaya aya ta 114 a yau za mu tashi aya ta 115 sannan kuma a shahi na 18 wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ولله المشرق والمغرب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب واتو المشرق مهود الرانا والمغرب دا إند رانا تكيفات لله نا الله سبحانه وتعالى ني ملك الله شي أدى أبيني بيت ريسو دا كوا فأينما تولوا تدو إند كوكا جويا fasamma wajhullah a can ne huska Allah subhanahu wa ta'ala take ko kuma jiha ce ta Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah wasi'un alim hakika Allah wasi'un mai yalwatawa ne sannan kuma alimun masani ne wannan aya tana ɗauke da waɗansu abubuwa da suke tafe za su zo waɗanda suna da alaƙa da annasku abinda muka yi zance annasku shine shahe wani hukunci a kawo wani hukunci to shi wannan annasku din yahudawa da kafirai sun kasance suna zargin musulmi akan wannan ina fata an fahimce ni to sai Allah ce walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shi adda al-mashriq wal maghrib inda rana take fitowa da inda take faduwa don haka kenan duk inda Allah ya yi umurni babu wani wanda izo ce to kada a dibi wuri kaza me dalilin ka ba Allah ne adda abin sa ya bada umurni wannan kenan yana kwantar da hankalin musulmai sannan kuma yana sa musu natsuwa don saboda umarnin Allah subhanahu wata'ala ne suka bi a nan malaman tafsiri suke cewa a cikin alkur'ani Allah ya faɗi al-mashriq wal maghrib sannan kuma wani wuri ya kawo shi da tasniya dan nan mufrad ne al-mashriq wal maghrib a cikin suratul rahman sai Allah ya ce rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini a wata sura kuma sai Allah ce fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun to kaga na an ce al mashriq daya can mashriqaini an ce biyu mashariq an ce uku to kaga da zamu dauki wannan magana ba mu tsaya muka yi tafsirin ta ba zaka iya ganin kamar alqur'ani maganganun nan shi sun warware juna amma nan da Allah ce al mashriq waɗansu malamai suka ce jam'i ce waɗansu malamai suka ce tana matsayinta na mufrad to in muka ɗauki wadanda suka ce jam'i ce suka ce alif wal lam lil jinsi ne saboda wani lokaci in an ka kawo alif da lamun to ba wai ta ma'arifa ba ce tana nuhin ta jinsi ce kamar inda Allah subhanahu wata'ala ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba da an ka ce wa anzala ma'ahumul kitab kaga nan ai wa anzala ma'ahumul kutub domin ba littafi guda bane Allah ya sabkar balle ka ce wa anzala ma'ahumul kitab kina al alif wal lam lil jins kuma inda anka ce wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كأجل أنك تي والعصر أنك تي إن الإنسان لفي خسر وأن ألف للجنس ne jinsi ne dan adam domin sai Allah ce illal ladina amanu inda guda ne Allah kin da sai ce illal ladhi amana don haka al tana zakkuwa wani lokaci bi ma'ana lil jins saboda jinsi to sai suka ce nan da an ka ce walillahi al-mashriq wal maghrib ita wannan allil jinsi ne ai walillahi al-mashariq wal maghrib wadansu malamai suka ce a'a tana nan matsayin ta na mufrad to yaya za mu yi mu warware waɗannan maganganu ko kuma mu tabbatar da su ko ce mu ba ta dalili malamai suka ce nan idan muka ɗauka mufrad ne ba matsayin jam'i ba to kenan sai ya zamanto Allah subhanahu wata'ala yana nuhin gabaski gaba ɗai an kalli inda rana take fitowa da inda take faduwa domin tana hitowa ne daga nan ta faɗi nan sawa'an ta hito farkon nan ko tsakiyar nan ko ƙarshen nan duka ɗaya ne ina fata an fahimci ni duka dai gabas na sawa'an ta hito tsakiya ta fito gefen dama ko gefen hagu duka gabas ce sa ce al-mashriq da kuma yace al-maghrib ya kalli kuma inda take faduwa wuri guda ne dai ko tsakiya ne ko farko ne ko kuma wancan wancan layi duka dai sai ce wato al-mashriq amma da yace rabbul mashriqain wa rabbul maghribain malamai suka ce to nan an kalli cewa mahudar rana da mafaduwarta suna da dama daga suna da wato dama da hagu kina akwai nan dama akwai hagu ba yadda za a yi ta wuce dama ba yadda za a yi ta wuce hagu kenan daga nan inda taka farawa an fara lissafi daya daga inda yake kai karshen haduwarta an lissafa biyu wadansu malamai suka ce a'a an kalli lokacin sanyi da lokacin zafi domin lokacin zafi mafitarta daban lokacin sanyi mafitarta daban to da hakan ga shine yace rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain amma da yace rabbul mashariqi wal magharib na an kalli adadin fitowar rana malamai suka ce nan ana nufin dukkan yini rana tana fitowa wato ba inda take fitowa ba tana da wato mafita 360 ko kuma 356 wannan kuma ya tabbata a cikin ilmul falak wanda musulmi suka fara kirkirowa a duniya a ƙasar andalus a ƙasar espain kun san espain ta yi zama ƙarƙashin musulunci shekara 800 kun san da wannan shekara 800 musulunci yana mulki a ƙasar europe to nan musulmi suka gina capital nan musulmi suka gina garuruwa nan musulmi suka gina masallacin nai nan aka samu manya-manyan maluma da musulunci waɗanda da yawan mutane busan cewa mutanen turawa ba ne kamar yanzu imamul qurtubi imamul qurtubi ita qurtuba gari ne wanda cikin espan yake har yanzu wannan garin yana nan da kafirai suka ce yaƙi sun canza shi sun mai samai sun mai san mata suna cordova cordova wai qurtuba to duka mutumin da ya hito daga wannan gari sai a ce mai qurtubi ina fatan an fahimce ni kamar ibnu malik mai alfiya shi ma mutumin andalus ne ƙasar spain alfiya ta ibnu malik wadda ake karanta su a cikin ilmun nahu irin su imamu shatibi shatibi kala biyu na akwai shatibi usuli akwai shatibi na ilmul qira'at shatibi usuli shine wanda yake tab na almuwafaqat akwai shatibi kuma wanda ya ilmul qira'at da ya littafi wanda ake cewa shatibiya dukkan su waɗannan malamai ne na musulunci na ƙasar andalus to musulmi da suka je can sai suka gina ilmi suka gina turai dukkan ilimin musulunci da turawa sun ka sace suna alfahari da shi to saboda ilimin da Allah ya ba su sai suka wannan lokaci sai suka gina gida wanda yake yana da taga in mun ka ce taga wani bai gane taga sai mun ce fenetar in mun ce fenetar wani bai gane ya sai mun ce window to yana da window ko taga ko fenetar guda 360 rana idan ta fito ba yadda za a yi haskenta ya shiga cikin taga guda biyu saboda tsananin ilimin da Allah ya basu ma'ana kenan sun san yadda take tafiya wannan sai nuna maka cewa ashe mahudar rana da ba fitar ta ba guda bane kuma wani lokaci in ka diba sai ga rana tana fitowa kamar farko wani lokaci sai ga kamar tsakiya wani lokaci sai ga kamar ta koma na ranga kenan da Allah ce al-mashariq ya dibi ta'addud na kwanaki ko kuma ta'addud na wuraren da Allah subhanahu wataala ya haddada mutum da take fita mun gane wannan don haka kenan wannan shine aljam'u li hadhihi al-aqwal an game waɗannan maganganu ba su ci karo da juna ba saboda bi itibari ma tun sabu ilaihi in mun kalli mafitatta to mafita guda ce in mun kalli lokacin zahi da lokacin sanyi mafita biyu ne in mun ka dubi yawan kwanakin da suke fitowa mafitan nan ta suna da yawa an gane wannan to walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah duk inda kuka juya fa thamma wajhu Allah akwai fassara guda biyu huska Allah can ne take domin wajhu tana nuhin huska waɗansu malamai kuma sai su fassara shi da nahiya jiha a can ni inda ya kamata a duba waɗansu suna tanzihi suna ganin cewa ai ba a cewa huskar Allah subhanahu wata'ala sai dai a ce can ne inda Allah subhanahu wata'ala ya umarnin a fuskanta mafuskanta ce ko maduba ce ta Allah subhanahu wata'ala domin lokacin da ake yin sallah eh, ina ake dubi gabas ko ga wa- ga mutanen da abba ga Ka'aba mutanen da ayyamma mutanen da aggaban Ka'aba yamma suke dibi da yawan mutane suka ji an ce gabas ita ta adda alheri to waɗansu su yamma ta adda alheri gare su dan haka nan ne. don saboda su mutanen da aggaban Saudiya yamma suke dibi mutanen da addaba gare ta da mutanen da hagu gare ta su ko nan suke dibi kenan duk duniya in ana sallah wannan wuri ne ake kallo ina fata an fahimci ni shi yasa in ka zo Ka'aba zaka iske an kewaye ta har wani mutum da bai taba zuwa Makka ba da ya zo Makka yace kai yace Makka iya ta sallah inda wani na kallon wani saboda duk duniya inda ake sallah mutane wuri guda suke dubi amma ita Makka sai kaga mutane kowa na kallon wani wanda duk ya yi safa da marabisha eh an yana sallah karka bidin nan yamma yake ji na'am yamma yake dubi A- ba safa da barwa akwai al'ummar da agaban su abin ga dukkan su sai sun dibe ta kun fahimci wannan da kyau jama'a to kenan nan sai suka ce fasamma wajhullah da masu dibin gabas da masu dibin yamma da masu dibin kudu da masu dibin arewa daga Ka'aba dukkan su suna dibi inda Allah subhanahu wataala ya umurni amma a aqida ta ahli sunna wal jamaa idan Allah ya danganta abu zuwa gare shi tunda ya ce wajhullah ita kalima ta wajhu tana dibin daga inda anka fuskana daga wajjaha ne ka fuskanci abu to sai suka ce inda anka duba kenan nan inda Allah ne yayi umurni a duba shi yasa anka ce mata wajhullah amma ahli sunna wal jamaa sun ce a fassara shi akan hakika fa thamma wajhullah atanne wajen huska Allah subhanahu wataala domin shi Allah ya kewaye komai to yanzu ina na matsalar take sai a fassara to ba mu iya fassarawa don ba mu san hakikanin zatin Allah ba ko akwai wanda ya taba ganin Allah tunda baka taba ganin Allah ba kuma baka taba yi ma Allah ƙarya ana gani ne ba shikenan fa san wajhullah can ne huska Allah subhanahu wataala yaya take ban sani ba shi ya kwadi nayi imani don da na san yadda take da na fassara kuma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da na fassara ina fata an fahimce ni domin Allah yana faɗin waɗansu sifofi nashi a cikin littafin shi tunda ba mu san shi ba ba mu iya kaddara mai su sai dai mu ce Allah subhanahu wataala ya ce yana da hannuwa bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha ko ba haka bane wani wuri yace yana da fuska kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram ko ba haka nan bane yaya hannuwan Allah suke ban sani ba wallahi yaya huskar shi take ban sani ba don mi don saboda ban san shi ba ban taba ganin shi ba magana ta rage ta kare mun gane wannan shine mazhab na ahli sunna wal jamaa domin kore ma Allah abin da ya tabbatar ma kanshi ka shiga cikin matsala ina fata an fahimci ni tunda kai baka hi Allah sanin Allah ba a antum a'lamu amillah kai ka hi Allah sanin Allah to da yace shirya da hukka kuma sai ka ce bai da ita to mi gare shi an gane wannan da kyau to madalla fa samma wajhu Allah inna Allah wasi'un alim hakika Allah wasi'un mai yalwatawa ne sannan kuma alimun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da wato sallan nafila ga wanda zai nafila duk inda ya duba ta inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafiya to in yana saman taguwa sallan nafila zai dubi gabas ya ce Allahu akbar daga nan sai shi cigaba da yin nafila saman taguwa ba ɗaya shike tashi ba a'a yana kwatanta ruku'i yana kwatanta sujida don ba a yi tashi saman raƙumi a ce a yi sallah ina fata an fahimce ni amma in ruku'i na sai ya dan duko sujida sai ya dan duka sai da haka nan sai fasamma wajhullah amma kabbara ɗaya yake dibin Ka'aba mun fahimci wannan wannan kuma shi yake nuna cewa malamai suka ce duk lokacin da aka yi sabani kan alƙibla an karsa inda gabas take to duk inda kai sallah ta yi sai dai duk wanda bai yarda da wani ba to shi sallah ta yi mutane ne guda hudu suka je cikin daji sai alƙibla ta bace musu ba su san ina ne gabas take ba ina ne yamma take ina ne kudu take ina ne arewa take sun rasa inda alƙibla take sai aka yi sabani sai wani ya ce to ni ina ganin nan take to tun da shi ya fara zato ya yarda da nan to na ya kamata ya sallah wani kuma sai ce a'a kai ni ina ganin nan take to sai shi nan wani in yi imanin shahi nan sai shi wani in yahi nan sai shi dukkan su in sun kai sallah ta yi amma cikin su da wani ya bi sallah da ba sai ba don kowane zaton shi ya fi karfi kuma babu wanda adda ilimi akan wani muna fatan wani in an fahimci wannan sabanin waɗansu malamai da suke cewa in gabas ta bace ma sai kai sallah dan raka'a hudu in kuma sai ka koma nan kai raka'a hudu in azhur ce kai hudu nan kai hudu nan ina fata mun fahimci ni in kai sallah hudu kenan ka samu mi ka samu ka'aba wannan kuskure na fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah inna allaha wasi'un alim wa qalu ittakhadha allahu walada
وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما فإنما يقول له كن فيكون Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙalu sun ce ittakhadallahu walada Allah ya riƙe ɗa subhana sarki ya tabbatar mishi shi Allah ballahu ma fi samawati wal ard a'a abinda a cikin sammai da kasai mallaka Allah ne halitta Allah ne bayin Allah ne kullun lahu qanitun dukkan su suna yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sun ce ba a faɗe su ba wa suwaye ina fata an fahimce ni yahudawa sun danganta ma Allah ta subhanahu wata'ala wa qalat al yahudu uzair ibn Allah sannan nasaru su ma sun danganta da zuwa ga Allah sun kace Yesu almasihu ko wa qalat an nasara almasih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl kaga wannan ya nuna cewa ashe ba su ne na farko ba don Allah ya ce yudahiuna qawla alladhina kafaru min qabl sannan kuma su larabawa sun danganta ma Allah ‘ya'ya mata su ne mala'iku sun kace ɗiyan Allah ne wa ja'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani inasa a wata ƙira'a wa ja'alul mala'ikatan ladina hum indar rahmani inasa to su kaɗai ne a su yahudawa ba na sun ka tsaya ba cewa sun kai su ma ɗiyan Allah ne wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu su da yahudawa da sun ka ce duk ɗiyan Allah ne kaga sun ƙara ma inda an ce almasihu wani wuri an ce uzairu wani lokaci kuma an ce mala'iku ne a su da kansu ba da daɗi musu daɗi suka ce kai su ɗiya Allah ne wannan ayatu na cikin suratul ma'ida wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir wannan yana nuna cewa duk wanda ya danganta kanshi zuwa ga Allah to qalu sun ce to waɗansu malamai waɗanda suke fassara ta at-tarjamal harfiyya in sun ka tashi fassara Qur'ani su abinda baki ba so shi kada suke tsayawa sai su ce duk inda ka ga fi'ili madi yanzu da zan ce wa qalu suna cewa sai ce kai kuskure koko da zan ce wa qalu za su ce sai ce kuskure ne a'a alqur'ani ya hi karhin iya wato abinda larabci yake iya dauka shi da alqur'ani kwa'i gare shi ma'ana akwai abubuwan da ya ba da labari kuma za su ci gaba da abubuwa kuma ana nan ga aikata su da hakan ga wa ƙalu da wanda ya ce sun ce da wanda ya ce ƙalu suna cewa da wanda ya ce ƙalu za a ce duka ɗaya ne amma yanzu idan ka zo wajen mai tafsiri wanda yake na gida ko kuma wanda yake tafsiri shi an fassara mai guda to haka ne zai tafi ce in an ka zo fi'ili an ka ce ƙala ya ce amma ba a cewa ƙala yana cewa ba a cewa Allah yana cewa wa ya gaya maka akwai fi'ilan da Allah kawo mazi ne amma kuma mustaqbal suke da shi duk fi'ili na kiyama da fi'ili mazi Allah ya kawo Allah ce wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون دك وأنك في إلي ماضينا to kai ko in ka zo sun sana sai ka ce ni sai ka ce za ai in ka ce za ai mu ce maka to fi'ili madina cewa an kai an yi ina fata an fahimce ni kenan shi qur'ani bai da wannan za a kalli siyaki ne idan abin ba zai maimaituwa ba to sai a ce ba zai maimaituwa ba amma in abin da har yanzu akwai shi ne kuma za a yi to wa qalu sun ce su kafirin da sun ka gabata kuma wa qalu suna cewa don akwai masu hadin wannan har yanzu ko babu su yanzu in ka bude gidan radio ranar dimanshi kana jin an samu na ana cewa Yesu almasihu dan Allah da ko ba haka nan bane kaga suna nan ga cewa don babari sun kai ba kuma babari za su yi don kafirci ya ci gaba ko gobe za a faɗa wa qalu ittakhadha Allahu walada sun ce Allah subhanahu wata'ala ya rikida subhana sarki ya tabbatar mishi ana an saba ma wata ka'ida ta ulama'un nahwu su malaman nahwu sai su ce ad-damiru yarji'u ila aqrabi mazkur kullai an kai magana damiri shi na koma ga wanda an ka ambata kusa kusa to yanzu nan inda mun ce wa qalu takhadha Allah walada kaga akwai Allah akwai alwalad to sai anka ce subhana da zamu aiki da kaida ta nahu sai mu ce tsarki ya tabbatar mu shi yaron ko ba karan bane tunda ad-damir yarji ila aqrabi madhkur a'a sai mu ce la budda bi ma'rifati siyaq sai an kalli yadda an ka jero magana subhanahu ad-damir yarji ila Allah subhanahu wa ta'ala la yarji ila aqrabi mazkur sarki ya tabbatar ma Allah ya rikida kuma da Allah ya so rikan tsada yayi bai da niyyar gidi domin ya ce law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluq mimma yakhluq ma yasha subhana huwa Allah al-wahid al-qahhar da Allah ya so rika da zai rika da amma ya ce bai yi. to amma saboda dan adam bai zama sai ya jo maka ne bala'i in kace Allah da amina na zaka samu babu abinda zaka samu illa dai kai ka jawo maka kanka bala'i ka faɗi abinda zai jawo maka matsala an gane wannan sai Allah ce ballahu ma fis samawati wal ard a'a abinda a cikin sammai da kasai mallaka Allah ne duk abinda ka gani cikin sammai da kasai to na Allah subhanahu wataala shi yasa waɗansu malamai suke cewa ya kai dan adam ka ji kumya Allah in ka tashi saba ma Allah don Allah ka hita daga cikin ƙasa Allah ka cika daga ka hita daga cikin sararin samaniya na Allah sai ka saba ma Allah amma bai dace ka saba ma Allah ba da abin da Allah subhanahu wataala ya halitta ko ba haka nan bane da mu da kafirai duk mun yarda wai wai samai da kasai Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah to dan me kuke saba ma Allah kuma bisa ga ƙasa Allah ku tahi ku yi ta ku ƙasa sai ku cancin ku saba ku saba ma Allah in kuna da kumiya kullun lahu qanitun dukkan su suna yi ma Allah subhanahu wata'ala da'a akwai ta'a amma akwai khassa eh an ce ta'a amma ita ce babu wani mahaluki wanda in Allah zartar mai hukunci ya ce ba zai yarda ba wannan dole na sai an yi ma Allah da'a in Allah zartar da shi an gama akwai khassa wanda Allah ce ayi ta shari'a wani yayi wani ba zai yi ba amma da'a amma wanda in ubangiji ya ce ayi to wannan babu wanda ya isa shi yasa kake ganin mutum ko kahiri ne Allah ya kuma rashin lahiya shikenan ya isa ce ba zai rashin lahiya ba bai isa ba ya isa mai da maka ne bala'i bai isa ba dole kullun lahu qanitu kuma komai kafircin mutum Allah kama shi sai ka ji shi kiran kaza sai ka ji mutum ya jima shi na ba mutane rashin mutunci kafirce ne nan sai Allah ya kama shi sai ka ji na kiran wayyo wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah kai da kanka kiran Allah badi'us samawati wal ard ko Allah subhanahu wata'ala shi ya kage halittar samai da kasai wato malamai suka ce akwai bambanci tsakanin kalima ta khalaqa da bada'a bada'a da ainun ba bada'a ba da alhamza domin mun ce bada'a da alhamza ana nuhin ya fara in an ce bada'a da ainun ana nuhin wanda ya kirkiri abu ba tare da ya gano ga wani ba in an ce khalaqa ta yi misali irin wani ya ga wani ya kirkira wani abu shi irin shi to kaga wannan sai zaman to mi sai zaman to shi kirkirar da ya ta farko ana iya ce mata khalaqa da wanda ya ta farko da wanda ya ta biyu amma in an ce bada'a al'ibda shi ne ka ƙirƙiro abin da wani bai taɓa yi ba Allah bai taɓa ganin wani ya yi sama ba bai taɓa ganin wani ya yi ƙasa ba balle har ya koya gare shi shi na ƙirƙiro su badi'u samawati wal ard wa idza qada amran idan Allah ya nuhin aikata wani abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun sai ce mishi zamo sai ya kasance idan Allah subhanahu wataala ce yayi niyyar zartar da wani hukunci shine qada kenan zartar da wani al'amari da ya ce zamo sai ya kasance wannan shi ma amran kenan yana ya zamantowa makhsus domin ba komai bane Allah subhanahu wataala ke ce mai zato ya zamo ya zamanto wani lokaci Allah yana bada umurnin a aikata mun fahimci wannan waɗansu abubuwa sai Allah ya ce su zamanto zamanto kamar halitta annabi Adam lokacin da za a busa mishi rayuwa inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga busa mishi rayuwa da kun fayakunu na amma halittar jikin shi ba da kun fayakunu bane ina fata mun fice ni halittar sammai da kasai ba da kun fayakunu bane cikin kwana shida aka halice su wala qad khalaqna samawati wal ard wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub haka halittar dan adam sai da aka dauki lokaci mai tsawo wala qad khalaqna al insana min sulalatin نطفة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين wannan sai nuna cewa waɗansu abubuwa nan yana nufin waɗansu abubuwan da yake sun su zamanto da kun fa kun sai su kasance waɗansu kuma sai shi bi su daga lokaci zuwa lokaci dalili kuma ko wannan fa'un tana bada wannan ma'ana domin alfa'u fil lugha tufidu al-atf wa at-ta'qib ita ko summa tufidul atfu ma at-tarahi in an ka ce fa da larabci tana da abu ya faru kai tsaye in ni ce jaa muhammad fa ahmad ina nuhin muhammad ya zo kai tsaye sai ahmad ya zo amma in ni ce jaa muhammad summa ahmad ina nuhin muhammad ya zo sa'annan an dan samu lokaci shi ahmad ya zo suka ce to nan da Allah ce idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kaga ba dokan lokaci amma sai inda ce wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin tace thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin kaga ko wannan zai inda muka cewa shi wanga bai daga ciki ina fata an fahimce ni eh fa'un tufidu ta'qib Allah subhanahu wataala cikin suratu Yusuf yake cewa wa ja'a ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun lokacin da yan uwan Yusufa suka zo mishi fa'arafahum bai ce summa arafahum ba don da shiga su ya gane su sai Allah ya ce mi
وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وقال الذين لا يعلمون وأن دباس دسني سنتي لولا يكلمنا الله me yasa Allah bai yi muna magana ba garan da garan ga mu da ga shi shi muna magana mu jiya me yasa sai a ce kai ne za a aiko wa ka zo ka faɗi shi Allah shi muna magana mu jiya aw ta'tina aya ko ko aya ta zo muna da sun ka ce aya nan ba suna nuhin alqur'ani ba a'a aya irin wadda su suke son a kawo sai Allah ce kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim kama haka ne yadda suka faɗa waɗanda suka gabace su cikin kafirci suka faɗa Allah ce to tashabahat qulubuhum zukatan su sun yi kamanceceniya wajen tunani da kuma wajen gabatar da tambayoyi Allah ce qad bayyana al-ayat haƙiƙa mun bayyanar da ayoyi liqaumin yuqinu ga mutanen da sun yi imani to wa qala alladhina la ya'lamun wadanda ba su da sani suka ce su waye malaman tafsiri suka yi sabani amma nan an yi danganta shi zuwa ga mushrikan larabawa domin an kai min qablihim inda ba a ce min qablihim ba da zai iya shafa kowa amma nan an yi amfani da wato kafirran da suke rayuwa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma musamman larabawa mushrikan larabawa domin a wannan lokaci su ne la ya'lamuna ba su da sani su yahudawa sun sani su ma ahlul kitabi na nasara sun sani amma su larabawa ba su da sani domin ba a ba su littafi ba ba su da wani littafi sai suka ce laula yukallimuna Allah mi yasa Allah bai yi muna magana Allah shi zo shi muna magana mu jita amma kai a ce an turo wani mutum ya zo ya ga muna a wannan ba zai taba yiwa ba ina fata an fahimce ni wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah idan an kasar da ayatu sai a'a mu ma ba mu imani hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah sai an ba mu duk abin da aka ba annabi in an sabkan ma qur'ani ni ma son ka sai an sabkin min qur'ani dan mi kai za a baka qur'ani ni ba za a bani ba Allah shi mini magana ba shi halicce ni ba bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kowa sun shiga sai Allah saukan mai littafi ko da suna ne ya kai wani dan wani dan wani jikan wani Allah ya ce kai imani ya kai wani dan wani jikan wani Allah ya ce kai imani wai abinda suka jira kenan kenan kamar wai ka ji reni zuwa ga Allah subhanahu wataala shi Allah subhanahu wataala kai na zaka gwada mai yadda zai yi to irin wannan dubba komi kawo shi ba sai hasada saboda da Allah ya ba mutum falala to kullum mutane za su dibi ina na ya samu tawaya kullum in Allah baka baiwa ka tsere mutum to sai shi dibi ina na ka samu tawaya don shi riƙe da kun kai faɗa sai shi gaya maka an gane wannan da Allah ya ɗaukaka ka mutum ya hika shekaru to sai shi fara kiran karamin yaro na yanzu ta nan da ka son ya shigo ka ina fata an fahimce ni wai karamin yaro ne saboda nan yake son ya nuna cewa kai baka kai gare shi ba ta hanyar shekaru to ya hanka auna shi karamin yaro ne Allah ya bashi falala kai kuma ka yi shekaru baka da wannan falala to me in wani shekarun ka cikin duniya ko ko in ka in ka dan ka ketare wannan sai a ce to adiba a gani dan garin gara ko ba dan garin gaba ne sai a ce a ai zakkuwa na son kai to da yan zaka kai shi zakkuwa yi to kai kuma dan gari kake kuma baka barkata maganin ku kuma me in ka ko ba haka ba a ƙasar Amerika ba a aiki da mutumin ɗan ƙasa ana aiki ne da wanda zai kama Amerika ci gaba. Yau in kana da ilimi Amerika ta samu labari sai ta baka nationality kai tsaye ta ɗauke ka. Dr. Kim Niger Abdulmumuni Diop American sun yi kokari da kasashen Turawa su bashi nationality su ɗauke shi saboda ilimi ne babu ruwansu da farfarun da attan waɗanda ba su umarni Amerika da komai. Ina fata an fice ni. To in kai ɗan gari na sai a ce to kuma wa a obanka sai an diba a gani. In an gano obanka a ce wacce fami gare ku. in ba wannan ba adiba cikin jikinka ina kake da matsala gajere ne ko dogo ko baki ne ko kaza eh duk da yadda za a yi sai an samu wata cikas an riga an aji to ya an ka ce haka nan ka kamin wani mutum wanda zai kila gaba ɗaya a duniya kamin shi to shi yasa sai a ce laula yukallimuna Allah wato hasada ta yi musu ta yi musu katutu cikin zuciya dan mi za a ba yaro Qur'ani shi su ba a ba su ba a ce an saba kan karamin yaro wuce to shi mutane wa'azi shi Allah ya rasa wanda zai aika sai ga dan karamin yaro bai da dan manyan mutane waɗanda sun kasa yadda ya kamata Allah ce sun ce laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya me yasa aya bata zo muna ba nan da sun ce aya ba suna nuhin ayoyin alqur'ani ba a suna nuhin irin ayoyi waɗanda su suke cewa a kawo in sun ga dama su ce Allah shi kaza Allah shi kaza in kana son mu imani da kai ko ba haka nan bane wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati الملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا sun kace lan nu'mina laka ba za mu imani da kai ba hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a sai ka bubbugo muna ruwa daga ƙasa ko ina suna tahiya ka ce ma Allah bish ko ina shahida mun ruwa mu gansu suna yawo aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin ko ko muga kana da gona min nakhilin wanda take tana cike da dabino wa inabin da inabi fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira ruwa suna gudu a karkashin ta muna gani ya zama to kana da abin kwarai amma talaka da kai zaka ko kace kai muna wa'azi ko sa haka gana mutane yanzu na in ana so a auna girman malami da daraja tai to ana auna ne da mabha wace iri riga yassa shina da wanga ko babu sai a kara shina da katon rawani ko bai da sai a ƙara wani alhaji ya mai gindi cikin garin ya mai wata irin mota ta shika shiga duk waɗannan wasu na daga cikin abin da suke sa a dubi ilimi to su kafirai sun kace adabi sallallahu alaihi wasallam sai an bashi gona kenan gonan nan mi take nuhi yana da arziki ba talaka ba zai zo kwashe shi ba masu arziki wa'azi shi ne abin da ake tunani yanzu in za a auna girman malami to za a dibi suwaye suka ɗarme mai gindi cikin gari sannan mina na ya tarda na dukiya sannan tuwahi na suna da girma ko ba su da girma saboda kun san mu da mu katon rawani shine katon ilimi in mutum ya hika katon rawani ya hika dogon jame to ya hika karatu ba wai makaranta ta suke sa a gane mai ilimi ba sun ka ce autus qita samaa kama za'amta alaina kisafan ko ko ka sa sama ta faɗo mu da kace in ba a imani ba sama za ta faɗuwa to Allah shi kaɗo sama to in ba da haukar kahiri ba idan sama ta faɗo ta kashe ka to ina kuma zan ce imani amma sai sun ka ce kama za'amta kamar yadda ka faɗa kidan musu yarda ba wato autus qita samaa kama za'amta alaina kisafa aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ko ka zo da Allah da mala'iku ga sunan muna gani mun su ga sunan aw yakuna laka baitun min zukhrufin ko ko ya zamanto kana da gida wanda yake an cika shi da kawa na zinariya da azurfa da sauran kayan alatu aw tarqa fi samai ko ko ka tashi sama mu gane ka ga kanan ka tashi walan nu'mina liruqiyika ba za mu yi imani da tashin ka ba hatta tunazzila alaina kitaban naqra'u har sai ka sabko mu da littafin da muka karatu ka tashi muna kallon ka kai fi kamar jirgin sama ko ko dan bushe ka tai tam sai ka bace mun kawai kuma sai muka kato su kato da tashi mutumin da bai da niyyar imani mutumin da bai son abu to duk yadda zai yi shi kawo sharuɗa na tambada da lalaci ya san wanda zai da kaga mutum ya suka kama sharuɗa wallahi bai son aikin shaha mai lahiya to yanzu waɗanda sharuɗa da sun ka kawo to mi suke nishi sai Allah subhanahu wataala sai kace mu annabi sallallahu alaihi Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula kace musu tsarki ya tabbata ga ubangiji na ai mai irin waɗannan tambayoyi na shashanci hal kuntu illa basharan rasula ai ma kuntu illa basharan rasula ni ba komi bane illa mutun ne manzo Allah ya aiko ni in Allah ce in ce in ce in Allah ya ce kai in ce bazan ce ba magana ta riga ta kare zancen ku ce ni sai na ce ma Allah kaza to wannan kuma bazan iyawa ba domin ban girmama ubangiji na ba in ku ku girmama shi ba an gane wannan to irin waɗannan maganganu duk mutumin da yake wa'azi suna bata mai da rai hatta ta atira aya sai ka samu na aya kaza to shi yasa in kana jayayya da mutum akwai mutanen da mallamai ne sun san abin da kake hodi gaskiya ne amma ba su da niyyar riƙon gaskiya shi yasa in ka kawo aya sai sun yi tawilin ta in ka kawo hadisi sai sun ce da'ifi na duk abin da zaka kawo ba su yarda don mi dan dama ba su da niyyar yarda to in ka haɗu da irin waɗannan mutane kan maka bata lokacin ka in ka jama mutum aya ya kiya ka jama hadisi ya kiya ka kama dalilai ya gane gaskiya ta kiya kan ma ka bata lokacin ka don ba yadda za a yi shi yarda tun da ya gane gaskiya zuciya sai ta riga ta rushe to irin waɗannan maganganu sai su bata ma mai da'awa da rai a'a ka su bata ma da rai sai zo aikin ka Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun Allah ce mun san maganganun da suka faɗa maka suna bata maka dare yau su ce kaza gobe su ce kaza fa innahum la yukadzibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ai ba kai ne suke kareta ba hakikatan da ayoyin Allah na suke jayiya Allah ce to walaqad kuzzibat rusulun min qablik an ƙaryatar da manzanni gabaninka kahin ka zo an yi ta gaya musu ƙarya suke yi fasobaru ala ma kudzibu suka yi haƙuri akan ƙaryata wanda aka yi musu wa uzu Allah ce an cutar da su da haka in kana wa'azi dole a cutar da kai a cutar da kai ta kowace hanya kar ka san tsammanin zaka yi wa'azi a barka lahiya dole sai ka samu waɗanda za su cutar da kai hatta atahum nasruna Allah ce har sai lokacin da wato taimakon mai zo musu wala mubaddila li kalimatillah babu wanda yake canza kalmomin Allah duk abinda kafirai suke yi babu wanda yake canza abinda Allah ce sai ya zama musuluncin nan ko ana so ko ba a so sai ya mallaki duniya jihadi kuma dole sai an yi kuma mutuwa sai an yi ta sayyidina Umar lokacin da zai yin jihadi da ya aika ma Kisra takarda ta yaki magana guda ya faɗa mishi yace mai la uqatilannaka bi jayshin yahrisu ala al-maut kama tahrisuna ala al-haya ya ce zan yaƙe ka da sojojin da suke son mutuwa kamar yadda kuke son ku rayu su ne sojojin musulunci sojojin da suke son mutuwa kamar yadda kahirai suke son rayuwa to ina muke da su yanzu ina ba ta amince ni sai Allah ce ma annabi wa in kana kabura alayka i'raduhum in wato kauda kai ya wato ka kauda kai daga gare su yayi maka wuya to fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard ka nemi wata hanya cikin ƙasa aw sullaman fis sama'i ko wani tsauni ko tsani a sama fata'tihum bi aya ka zo musu da aya walau sha Allah la jama'ahum alal huda da Allah ya so shirya da sun shirya amma mutane da in ta'adda an gane wannan fala takunan da minal jahilin kada ka kasance daga cikin masu hushi domin kalma ta aljahal wani lokaci tana ɗaukar hushi mun gane wannan da kyau kenan don haka wa'azi ba dole bane a shirye da mutane kawai a gaya musu gaskiya wanda ya ga dama shi dauka wanda ya ga dama kashe dauka ba ka da wuta ba ka da aljanna kai dai ka isar da sakonka Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira mu ne muka aiko ka bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bushara ga masu imani ko kuma kana mai bushara ga masu imani da kafirai domin su bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima su kuma bashirul ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar an gane wannan wa naziran sannan kuma kana mai gargadi kana gargadin masu imani saboda su yi ni so nisanci abin da Allah subhanahu wataala ta aikata naziran kana gargadin masu wuta wato amma abuta wuta don kar su shiga wuta amma ko sai sun shige ta sai sun aikata abin an gane wala tusalu an ashabil jahim wala tusalu ba za a tambaye ka ba shine wala tusalu a wata qira'a wala tasal an ashabil jahim ita ce qira'a ta wato nafi' قراءة نافع ده قراءة يعقوب سنة كرنتا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم كك تنبي أصحاب الجحيم واتو ما أبو تاوتا يد ذا أي دسو با أي تنكبني كوكما ولا تسأل إذا منك تي ولا تسأل كو منك تي ولا تسأل فسر هذا تبنبنتا domin an ce wala tus'alu ba za a tambaye ka ba mabni ne lil majhul anan kamar da suke cewa wasu musu ba a cewa mabni lil majhul an gane wannan sai a ce bi sigati naibul fa'il wala tusalu ba za a tambaye ka ba kenan ka sai kai aikin ka su yi nasu aiki wa in kazzabuka fa qul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun ba za a tambaye ka ba kowa shi da shi da nashi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun ko kuma an ce wala tasal kakka tambayi ai jira ba aikin ka bane in azaba Allah subhanahu wataala ta zo to shi Allah ya da yi da su domin Allah yana ce ma annaba kyale su ma'ana tahdidi ne lokacin da zan kama shi zai yi wa kamar yadda Allah ya ce ma annabi nuhu wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bari lokaci shi na yanda za a karewa da su sai Allah ce walan tarda ankal yahud
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Allah ya ce walan tarda ankal yahud ba yadda za a yi yahudawa su yarda da kai ma'ana masu aƙida ta yahudanci ake nushi walan nasara kuma nasaru ba za su yarda da kai ba waɗanda akan wannan aƙida domin nan ana zancen aƙida ne ba ana kallon jin- ba ana zancen jinsi ba Allah ce hatta tattabi'a millatahum har sai ka bi hanyar su wannan aya ita ma tana daga cikin ayoyin da da yawan malaman tafsiri in suna fassara ta suna faɗawa cikin rami domin suna fassara ta ba daidai ba sai su ce walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum da yahudawa da nasaru ba za su yi imani da kai ba sai ka bi hanyar su kamar cewa da nas- da nasaranci da yahudanci duka ɗaya ne alhali ko ba ɗaya bane kowanne daga cikin su akwai aqida ta ta daban kiristoci sun ce Allah uku na wasu daga cikin su akwai akwai Allah akwai Isa akwai Maryam akwai wanda suka ce akwai Allah akwai Yesu almasihu akwai ruhi mai tsarki to su kuma yahudawa sun ce Allah guda ne kaga ashe kowanne yana da hanya tai da aka ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum kenan fassara wadda ta dace mai ma wannan aya shine yahudawa ba za su bi ka ba sai ka bi addinin yahudanci ba za su yadda da kai ba su kuma nasaru ba za su yadda da kai ba sai ka bi sai ka bi nasaranci domin Allah ya ce wa qalatil yahud laysat nasara ala shay wa qalatil nasara laysat yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab sannan Allah ya ce tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kenan ya kamata mu gane da kiristanci da yahudanci ba ɗaya bane amma in za a kai mu musulunci hari nan kan suna haɗe kai dole sai mun yi ma'aya wannan fassara sannan ma'anar ta fitowa da kyau to wannan me yake nunawa wannan yana nuna cewa kullun in kana son sai ka haɗa kan mutane sun tafi lokaci guda to ba za ka taɓa yin aiki ba domin in ka bi nasaru kai annabi sallallahu alaihi wasallam ko kai mai da'awa to yahudawa ba za su bi ka ba in kuma ka bi yahudawa to su nasaru ba za su bi ka ba don aqidar ba guda ka ba to in ya zamanto har in ka bi waɗansu mutane waɗansu mutane ba za su yarda da kai ba in ka zan musulmi kafirai ba za su yarda da kai ba in ka zan kafiri musulmi ba za su yarda da kai ba in ya zamanto har ba yadda za a yi ka samu yarda halittun Allah gaba ɗai to ya za a yi ka fifita son mutane akan son Allah shikenan kenan ka bi Allah kawai ka huta don in ka ce sai ka hada su ba su haduwa in ka bi wancan wancan ya sulbuce ma in ka bi wannan wannan ya sulbuce ma duk wanda zaka bi inda ba Allah bane wani ba zai yarda kai ba to dan me ban bi Allah ya huta sai ka rike Allah kawai ka huta kenan ka rike addinin musulunci shine ma'ana abin da ake son a ce nan domin cikin su babu wanda ya yarda da wani kuma babu wanda zai binka in ka da wani kawai ka rike Allah dam wanda bai rike Allah ba mota ta bar shi wanda duk bai rike alqur'ani da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mota ta bar shi mu mun yi can kai san tsaya ka bi wanda zaka kamawa sai Allah ce to qul inna hudallahi huwal huda kace hakika shari'a Allah ita ce shari'a duk wata shari'a wadda ba wajen Allah take ba to bata ce dole kahin a kire abu shari'a sai ya zama to shari'a ce ta wajen Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ce to wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi son rayukansu kaga Allah ya nuna man annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sarran suna suke bi ba wai suna bin abin da an ka sabkan musu bane wannan kuma yana daga cikin abin da ya kamata mu gane a wannan lokaci mutane suna son a bar alqur'ani da sunna dan a bi son ransu ko kuma dan a bi son ran wanda suka so wanga shi na son wanga malami wanga shi na son wanga malami wanga shi na son wanga malami wanga shi na bin son ra'ayin wanga wanga shi na bin son ra'ayin wanga kuma idan aka diba ba wai son ran su ba wanda ya dace da alkur'ani ko sunna a'a abin da suke so tunda mutumin da bai da karatu da mai ilimi ko shi na da son rai to wanga yana son ai kaza wanga shi na son ai kaza wannan shi na son ai kaza mutane kowa shi aje ra'ayi dai a zo ai abinda Allah ya ce da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai da ra'ayinka da komi ka aje shi gehe wanga shi ra'ayi shi aje ra'ayi ne wannan shi aje ra'ayi ne wannan shi aje al'adar gidansu wannan shi aje tashi dubara a zo a kama addinin Allah ya ma Allah aiki amma wanga in ya kawo ra'ayi ne ko da ya saba ba alqur'ani za a aje alqur'ani ai aiki da abin da ya kawo wannan in ya kawo ra'ayi ne ya saba mu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a aje sunna ai aiki aiki da ra'ayi ne to wallahi tallahi ba za a yi addini ba kuma na rantse da Allah ba yadda za a yi a samu haduwa domin babu abin da zai hada mutane sai mi sai alqur'ani da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an bi gaskiya shikenan amma kowa in an kace ra'ayi ne da abi to kowa shi na da ra'ayi kuna ji ko yan gidan BBC suka cewa ra'ayi riga ne kowa shi na da wanda yake sawa wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilm bayan wanda yazo maka na ilmi kina abin da yazo ma na ilmi shine alqur'ani malaka min Allah min waliyyin wala nasir ba kada waliyyin wani majibincin lamari wala nasirin ko ko mai taimako wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan waɗansu malamai suna cewa waɗannan ayoyi suna magana ne akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi ba zai karkata ba ina fata an fahimce ni amma malaman usul suke cewa duk in an kai khitabi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya fara da shi sannan kuma ya tafi zuwa ga al'umma tai in an ka kire al'umma tai to shi ma ya shiga ciki babu wata matsala in an kire al'umma tai ya shiga in an kira shi al'umma tai ta shiga sai in an samu dalilin da ya taksishin shi ko taksisin al'umma tai sai Allah ce to allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littahi yatlunahu suke karatun shi ko kuma yatlunahu suke bin dokokin shi domin an ce tala ana nuhin ya karanta in an ce tala ana nuhin ya bi dokokin shi yana mai biyayya ina fata an fahimce ni waɗannan guda biyu suna tarayya kinan ya zamu yi za mu ce tala ya karanta ya tuluna hu suna karatu dai littahi kuma shi na biyar ka haƙƙi nawa littahi yana biyar ka haƙƙi guda uku ya tuluna hu ko ka karanta shi kana buƙatar mi kana buƙatar kai aiki da shi ba cewa an kaɗe ka zo kai ta mutane kira'a ba shikenan kuma ka kuma kana sabon Allah kana ƙarya ko kuma ya tuluna hu ba cewa an kai kai kokari ba ɗan an malamai sun kai maka aji ka aikata kai ma kai kokari ka je ka iya karatu ina fata mu ni don haka kalima ta tala kalima ce ta wadda take mushtaraka akwai tana ɗauka kumsan ma'anoni da dama to don haka duk ma'anar da ta tabbata akan anan ya kamata a sata haqqa tilawatihi gurgudon iyawa yadda kamata a karanta shi ko kuma gurgudon iyawarsu ko kuma gurgudon iyawa yadda kamata a bi alqur'ani to Allah ce irin waɗannan ulaika yu'minuna bihi sune da suke imani da shi so karanta shi sannan su yi aiki da shi domin don ka karanta baka aiki da shi ba aikin banza kuma kana aiki da shi kace baka karanta shi kaga ba zai yiwa ba an gane wannan dole sai an haɗa waɗannan guda uku alqur'ani na biyar ka haƙƙi na karatu sannan yana biyar ka haƙƙi na har da cewa yana biyar ka haƙƙi na tajwidi yana biyar ka haƙƙi na kai aiki da shi yana biyar ka haƙƙi kuma na ka kira wani zuwa ga wannan aikin baka ɗaukar wani janibi ka ɗauki kabar wani janibi waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ɗauki mi sai suka ɗauki fassara suka je suka ta koyon fassara shi ya iya fassara qur'ani amma bai iya bada sallah kun bai iya karatun fatiha ba kaga ba ya tuna hu haka tilawati bane sannan su ko wadansu alaran momina sai suka je suka hardace qur'ani sai suka zauna ba su iya komai ba ko farillan sallah yanzu in ka shiga nan kasashen mu akwai aran momin da sun rubuta qur'ani yahi bakwai amma duk da qawaidi bai iya ba bai san qabli ba bai san ba'ali ba in ya zo sai dai karatun sallah kuma bai iya tajwidi ba kaga wannan ba a cewa yatlunahu haqqa tilawatihi an gane wannan domin wajibin ka ne ka je kai karatu alkur'ani ka haddace alkur'ani kai kokari kuma ka samu iyana ka amma ya za ka yi ka zamna kai ka nemi fasara alkur'ani baka haddace komi kullun kai baka yi wajibi an ka ba alaran ba kuma kai kana alfahari da cewa kai babu mallami irin kai wasu aka mallamin da bai san qur'ani ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban malaman duniya da qur'ani ne ya fara sai da ya haddace shi da cikin kanshi ina fata an fahimce ni wannan wajibi ne masu wa'azi su yi kokari su haddace alkur'ani manya-manyan malamai na musulunci dukkan su in ka saurari tarihin su zaka ji an ce shekara bakwai goma sun hadace Qur'ani ko a wannan zamanin Imam Malik su Imam Shafi'i shekara bakwai goma sun hadace sun hadace Al-Qur'ani su Ibn al-Jazari shekara goma sha hudu sun hadace Al-Qur'ani sannan suka je kuma suka yi littattafai suka je suka yi karatun littattafai da ake cewa karatun littattafai wanda waɗansu suke cewa karatun huru'a karatun fiqhu karatun hadisai dole a je a yi shi kenan wani bai yi sai da wani dole ka je kai har da kuma dole ka je ka nemi fassara kakka zamana ana ce ma Allah ranmu shikenan kullun kai iya kaka jawo aya ranar tashi alkiyama Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran kai kuma baka je ka nemi fassara ba kaga wannan aya ta haukanka kuma dole a yi ma juna nasiha tsakanin malamai da alarmomi kowa ya taimake wani kai ka koya mai fassara shi koya koya ma har da qur'ani kowa ya koma dalibin wani dama abinda suka wa gudu kenan shi bai son shi karatu wajen wani bai son shi karatu wajen wani to kai kan bashi karatu sai dai ka mutu da jahilci shi yasa ake cewa mimani la ya ta'allamani akwai mimun guda biyu cikin larabci har su mutu ba su karatu an ka ce mustakbirun wa mustahil mai girman kai da mai jin kumya wanda ba da shi karatu shi mai girman ka gane kai baka isa ba kai awwa ka zo shi tambaye ka sai dai ka iske shi gida ne ka bashi karatu wallahi sai dai ka mutu da jahilci in dai ni zan baka karatu kai baka karatu sai dai an iske ka gidanka cikin sal ka kunna ka ci abinci ka ga dama ka kare hira da mutanenka sannan ka zo a baka karatu wallahi baka tashi karatu ba kuma ka tashi neman aljanna ba mustakbir akwai mustahin shi ko bai son shi tambaya don ka a ce bai sani ba shi dai sai shi mutu da to haka zaka mutu a jahili don haka alqur'ani yana buƙatar doli a haddace a samu zaratan matasa da sun ka haddace alkur'ani bayan ka haddace kuma yatlunahu haqqa tilawatihi ka je ka nemi ma'ana sai ka santa bayan ka san ma'ana aiki da shi ya zan wajibi akan ka ba za kuwa za ka yi ba ka ja qira'a ka fassara kuma an ce wajen aiki a ce ka mutumin banza ba ai komai ba ke dan ina fata an fahimce ni kenan ka zamanto mai yi wa mutane wa'azi da baki ya ja mutane zuwa aljanna sannan kuma cikin ayyuka ne ya ja mutane zuwa wutar jahannama to sannan kuma bayan aiki da shi kuma ka yi da'awa ba zamanin da ka yi duk ka san shi wani ya yi karatu ya yi ilimi ya iya komi amma bai son wa'azi shi bai son karanta suwa sai ce karanta suwa wahala gare ta kuma mutane ba san darajar ilimi ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza to in mutane ba san darajar ilimi ba, dole sai ka yi da'awa Allah ya ce ud'u ila sabili rabbika al'amru yaqtadi al-wujub dole ai da'awa ka je ka yi ilimi ba ka karanta suwa ba ka da'awa da wani dalili don haka waɗannan haƙoƙi na ƙur'ani to irin waɗannan waɗanda sun ka cika waɗannan sharuɗa ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne aka ce sun yi imani da shi Allah ce wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce ma alqur'ani fa ulaika humul khasirun wadanda sun yi hasara da ka kafirce ma qur'ani kai na kashe kowa hasara ta duniya ba wanda ya fada cikin kasuwanci ba ba wanda ya fada cikin wani proje ba an kai yayi wata asara ko wanda ya wasu asara na wani kuɗi ko wani abu a'a duk wanda ya kafirce ma alqur'ani shi na yi hasara shi yasa idan za mu auna alqur'ani sai mu ce kafirai su an matsiyata mu an masu arziki amma in za mu auna duniya sai mu ce wasu musulmi masu arziki wasu wasu musulmi ba su da arziki amma da mun kalli imani da kowane mumini shi na da arziki sai Allah ce ya bani Isra'il
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نعم الله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ياكو بني إسرائيل يا إسرائيل شين يعقوب اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم كتنا نعمتا wadda nayi akan ku wanda waɗansu daga cikin ni'imomin nan sun gabata kuma mun faɗe su wa anni faddaltukum ala alalamin Allah ce na fifita ku ala alalamina akan bayi muka ce akan bayi na zamanin su domin babba al'umma wadda an mafifice al'umma ita ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون التي واتقوا يوما kuji tsoron wani yini la tajzi nafsun an nafsin shay'a wadda wata rai ba ta iya amfanin rai da wani abu ita ce ranar tashin alkiyama yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mawludun huwa jazin an walidihi shay'a Allah ce to wala yuqbalu minha adlun sannan a wannan rana ba a karɓar fansa balle ka zo ka kawo wani abu Allah ce ranar tashin alkiyama da duk an cika maka duniya da duk arzikin duniya kan basuwa ko da da arziki misali a ce zinari an ka cika da duniya in ka amsa ba a karba ina fata amince ni ba a karɓar fansa Allah ce innal ladina wato kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhum ko da an cika musu ƙasa da zinariya ko duk duniyar ga tasu tasun ka ba su Allah bai karba ko ni zaka ba Allah in dai baka sai da imani ba sai dai wutar jahannama kenan wala yuqbalu minha adlun dan nan ka shirya wala tanfa'uha shafa'atun sannan ceto bai amfaninta ceton rai wadda bata yi imani ba domin su kafirai su ne an ka kore ma ceto kun san a mazhaba ta ahli sunna wal jama'a mu'minnai suna da ceto amma a mazhaba ta mu'tazila da sauransu mu'minnai ba su da ceto babu wanda adda ceto sai su ce a'a tun da nan da annabi zai kai wa'azi in kai sallah tun da nan annabi ya cece ka amma in dai baka yi ibada ba kaza kaza koko in kana sabo Allah ta wutar jahannama kai wannan kuskure ne waɗanda Allah kore ma ceto su ne wa su ne kafirai da aka zo a cikin suratul muddathir suna faɗin dalilin da suka sa suka kauta qalu lam naku لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين تألت فما تنفعهم شفاعة الشافعين waɗannan su ne Allah kore ma ceto amma ka ce ba za a ceci kowa ba wannan kuskure na domin Allah ya ce mala'iku za su yi ceto da annabawa wala yashfa'una illa liman irtada kaga illa sai kawo istisna'i amma su masu tsaurin kai su ce a babu ceto babu ceto ba za a yi ceto ran tashi alkiyama ba to wannan kuma sha'anin ka ne sannan babu ceto wala hum yunsarun sannan kuma babu wanda ya isa ya taimake su babu wasu sojoji wanda za su zo su ballo ka ga hannun mala'iku ina fata an fahimci ni to wannan aya ya uwarta ta gabata sai dai akwai dan sabani kaɗan musamman wannan yana taimakon hafizan alqur'ani shine malaman har da alqur'ani suke cewa idan ayoyi suka yi kama da juna cikin alqur'ani to in an samu abin da ya bambanta su to haruffan ake kallo in an ka kalli waɗannan haruffa to wanda duk an ka sa gaba cikin haruful hija'iyya to sai ka sa shi gaba wanda duk an ka sa baya sai ka sa shi baya domin haruffa na haruful hija'iyya a ba ta sa har zuwa ya suna da tsari to idan ka kalli a cikin wannan aya an sa wannan gaba sai ka rike cewa a cikin wannan aya wannan shine gaba idan ka kalla a cikin wannan aya an sa wannan baya sai ka sanya wannan shine baya to wannan shine suke cewa ala qa'id ala alqa'ida ko kuma ala khilaf alqa'ida idan ka kalli huruful hijaiyya daga farko har zuwa karshe to sai ka ce ala alqa'ida amma idan ya zamanto wannan shine gaba sai ka ce ala khilaf alqa'ida zan ba ku misali anan kun ga ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin ita ma waccan ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin to da anka ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ita ma waccan sai anka ce wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a to anan sai anka ce wala yuqbalu minha adlun sai an ka ce wala tanfa'uha shafa'a kaga nan sai an ka gabatar da ainun akan shinun alhali cikin huruful hija'iyya sai an ce shinun sannan a ce ainun kaga wannan ala khilafil qa'ida can kuma sai an ka ce wala wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adl kaga sai sai an ka gabatar da shinun akan ainun kenan in ka zo sai ka ce al-awwal ala al-qa'ida ta hurufil hija'iyya الثاني على على خلاف القاعدة الحروف الهجائية ibtida'iyya wannan zai taimaka wanda ya hadda alqur'ani ne to ina ganin nan ya kamata mu dakanta tunda lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna na'am wannan akwai tambayoyi da suka yan uwa suka rubuto kilan zan ba da tambaya eh na'am wani ne yake tambaya eh tambaya ta farko shine kamar a amsa tambayar da muka ba su ta waɗansu malamai da suka tura wani yaro shine wani malami tambaya don su kada shi cikin rikici to kun san mutane da ba suna son irin waɗannan tambayoyin malami ne yana wa'azi Allah ya bashi daraja shi ba dan gari bane su ko sai suka ga ya kware su an yi an yi a kore shi ga gari an kasa to su ba su wa'azi kuma yanzu mai wa'azi ya zo sun yi sun yi kuma suna wa'azin Allah ya Allah ya sa mutane sun ki zuwa wajen su saboda ba don Allah suke yi ba to sai suka aika wani yaro suka ce ika zo da wannan tambaya mishi tambayar to sai muka bada tambayar shi ne wato ɗan tumkiya ko ɗan akuya sai kariya ta shayar da shi nono sai ya girma sai lokacin layayi da shi ana laye da shi ko ba a yi to wannan malamai suka ce ba za a yi laye da shi ba in dai tun lokacin bai sha wani nono ba sai wannan nonon sai an ba shi lokaci mai tsawo ya sha nonon da ba na karya ba saboda asalin naman shi halat na amma abin da ya ci gaba da rayuwa da shi haramun ne to kenan nonon karya ba a shan shi to sai a ba shi nonon tumkiya ko saniya lokaci mai tsawo sai ya zama to jikin shi ya tagayyara ina fata an fahimce ni to sannan a yi layya da shi wannan shine abin da malamai suka ce wallahu a'lam na'am aha ban ji ba eh sabani ai wannan babu matsala shi kare ai asalan haramun ne yanzu misali in dan kare ne ya sha nonon tumkiya ko ah eh kamar yan mutu ko eh in an hiddo shi wannan ruwan za a yi amfani za a cigaba da amfani da su a shi wannan ai kare in ya fada cikin ruwa in ma ba mutuwa ne yayi ba ba a caga wasu da za a haisuwa amma in kamar ya mutu to ana iya kokarin janye waɗannan ruwan sai zaman to ruwan da za su fito sabbi ne sai a yi amfani da su wannan shi ne yana fata an fahimce ni sai wannan yake tambaya ta ƙarshe kamar wani lokaci ne ya kamata a ce mutane suna sallah sun hita daga cikin masallaci kamar yanzu misali kun san akwai masallacin nan da nan gare mu babu yanzu nan masallacin nan alhamdulillah muna da abin da ke rage muna zafi ko ba ka nan bane akwai venti akwai AC akwai kaza wanda duk in mun ka shiga babu wata matsala to amma yanzu akwai masallacin nan da karshen ta ko wuta babu to an shiga ciki sai zahi ya yadda da mutane kaga dole waɗansu masallatin da sai kaga an hiddo tabarmi waje wajen masallaci shin wannan ya halatta ko bai halatta ba ba a ce mutane su azabtar da kansu ba in akwai zahi amma zahi da sharadi ya kasance zahi ne wanda yake damun mutum sosai domin ita sallah an ce ka yi ta cikin natsuwa ko ba haka nan bane to in zahi yayi wa akwai natsuwa babu ko to shi zai sa wasu sai a yi dama me yasa ma an kace mutane suka cikin masallacin tun asfil asl saboda wani lokaci akwai sanyi saboda kariya kuma kayan masallaci shi yasa aka yi masallacin in ba dan haka nan ba ko ina kasa in tana da tsarki ana yin sallah akan ta kenan in akwai zahin da ke damun mutane ya hana mu mutane jin daɗi cikin sallah sai su hita waje su yi sallar su amma kuma in babu wani zahi iyaka irin hakan gana kun san mutane ba su son irin dan dimi dimin nan ka san wani ganin yake in shi na sallah wannan dimi dimi shi na satuwa hide suna yawan dauda shi ko yana daga cikin abin da ya sa bai son zuwa masallaci saboda wai zahi zahi shi na satuwa ne su yi dauda ba wajen buduwa tana zashe ba balle shi wanka hitsa turare don haka ba a cewa ko da yaushe mutane su fito amma in akwai zahi mai tsanani ana fitowa wallahu a'lam mala sai kai muna addu'a Wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi. A nan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba. Mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali. Shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi kai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malami ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya ta ƙunshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafi littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa ɓarawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko CD ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio La Voix de l'Islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya yi amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yi waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka ɗauka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a riƙe inji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum ya yi wani aiki zufarsa ce zufar goshinsa ne wahalarsa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su tunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarinsa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunanta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko cd ko kasu memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan ka yi haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yadda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zama ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malam ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya mu yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kan mu gane kuma mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayansu mallakar Cidola Fadul Islam ne. Kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko carte memoire. Idan ba anan ne Cidola Fadul Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan. Shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci. Kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shaidan. Ku nemi kaset ɗin ku na wa'azi ko sai dai ko carte memoire a Cidola Fadul Islam. Ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.